له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammacina ashirin ga watan rajab hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1445 wadda ta yi daidai da 31 ga watan 1 miladiya ta 2024 kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi masallaci mai albarka na masallacin jibuis da ke wannan unguwa ta tudun maliki a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin sharhu sunna littafi ne wallafar babban malami al'imam albarbahari rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 114 a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun karanta gaba ta 140 inda mala yake cewa wal halalu ma shahidta alai ita halal ita ce wadda wato kai kanka shaida ne akan wannan halal wa halabta alaihi kuma za ka iya rantsuwa da Allah annahu halalun cewa wannan abin halal ne da aka ita halal ba ta bukatar wani bayani a fili take a sarari wa kazalikal haram haka haram ita ce wadda za ka iya ba da shaida akan haram ne abu kaza sannan za kuma ka iya rantsuwa da Allah cewa abu kaza haramun ne wa ma haka fi sadrika fa huwa shubha duk abinda kuma yake maka kaikayi a zuciyarka ka ya kasa kwanta maka a rai saboda yayi kama da halal yayi kama da haram to wannan shi ake kira da shubha wanda mun tattauna akan halal a fili take haram a fili take sai dai tsakanin halal da haram ana samun wani abu wanda ake kira shubha sai ka ganshi yayi kama da halal ta wani bangaren yayi kama da haram ta wani bangaren wanda wannan shi kuma ana so ka tsaya karka afka cikin sa har sai ka samu tabbacin halaccin ko haramcin saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man ittaka shubuhat faqad istabara li dinihi wa irdi mun karanta gaba ta 141 inda malik ya ce wal mastur man bana sitruhu wato wanda Allah ya rufa masa asiri wato al masturu sitirtacce shine man bana sitruhu wanda wato asirinsa wato wato sitirarsa take a bayyane wal mahatuku man bana wato hitkuhu shi kuma wanda yake kunyatacce shine wanda kunyatarsa ta bayyana ma'ana abinda wannan gaba ta Imam al-Barbahari take nufi shine duk mutumin da ba aibinsa ne ya bayyana gare ka ba ka dauke shi a matsayin mutumin kirki ko da yana ba daidai ba tunda Allah ya rufa masa asiri ya sitirce shi baka wato tsiraicinsa bai bayyana ba gare ka to ka mu'amalance shi a matsayin mutumin kirki wanda ko ya aikata wani abu wanda ya nuna tsirara yake tsiraicinsa ya bayyana to shi kuma shine wanda yake kunyatacce kuma sai ka mu'amalance shi aka haka ma'ana wannan ana koya maka wato ka'idar mu'amala da musulmi yan uwanka in aka waye gari aka ce kowa ba za ka yarda da shi ba kowa kana da kokonto kowa kana da shakka a kansa to kai ma ana da shakka a kanka sai a waye gari ba ka yarda ba ba a yarda da kai ba to kuma wannan rayuwa ce mai wahala ta ba ka yarda ba ba a yarda da kai ba shi yasa rayuwa mai sauki shine duk mutumin da Allah ya hada ka mu'amala da shi dauke shi a matsayin mutumin kirki har sai a cikin mu'amala da zamantakewa rashin kirkinsa ya bayyana to yanzu kai gare ka ba shi da kirki kuma kana da dalili akan haka amma tun kan ku yi mu'amala tun kan ku yi hulɗa ka fassara shi a matsayin ba nagartacce ba ne zai cuce ka ba shi da kirki to wannan kuma ka saba da ka'idar musulunci domin Allah ya ce ya yi wa ladina amanu jitanibu kathiran min adh-dhann ku nisanci zato mai yawa inna ba'd adh-dhanni ithm annabi ya ce iyakum wa dhann fa inna dhanna akdhabul hadith a karkashin haka karkai wa kowane musulmi zato sai na alheri matukar sabanin haka bai bayyana ba gare ka sannan mun shiga cikin gaba ta 142 inda malai yake cewa idan ka ji mutum yana cewa fulanun nasibiyun aiwa na nasibi ne fa'alam annahu rafidi to shi wanda ya ce aiwa na nasibi ne to ka sani shi kuma rafidi ne shi kuma dan shi'a ne domin yan shi'a su ne suke jifan ahlus sunna da wannan kalmar ta nawasib su ce aiwa na nasibi ne su abinda suke nufi da nasib shine makiyin ahlul baiti in dai ba za ka bauta wa ahlul baiti ba ba za ka yarda cewa ahlul baiti ma'asumai bane to ko shakka babu kai a wajen su nasibi ne da haka shi yasa suka fassara sahabbai da dama a matsayin nawasib saboda suna ganin kamar wai sahabbai suna kin iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam to da haka duk wanda kaje yana cewa ai wani fulanun nasibi to ka sani shi kuma rafidi ne dan shi'a ne sannan wa idza sami'ta ar-rajula yaqulu fulanun mushabbibun sannan idan ka ji mutum yana cewa ai wani mushabbihi ne wato mushabbihi shine mai kamanta Allah da ababan halitta to wannan fa'alam annahu jahamiyyun to ka sani shi mai wannan magana shi kuma jahami ne domin jahamawa su ne waɗanda suke wai su idan ka tabbatarwa Allah sufofin da ya tabbatarwa kansa ko ka tabbatar masa sufofin da manzo Allah ya tabbatar masa da su to su a wajen su kayi laifi domin wai kana kamanta Allah da ababen halitta yanzu ya zaka ce Allah yana ji bayan ababen halitta ma suna ji da hakan kace Allah yana ji kamar ka kamanta shi da abin halitta da haka shi a wajen bajahame kai mushabbihi ne to duk wanda kaji yana cewa ka kamanta Allah da abin halitta to ka sani shi kuma ba jahami wai za sami'ta ar-rajula yaqulu takallam bit tauhid in kuma kaji mutun yana yawan cewa kai magana akan tauhidi mana washrah li at-tauhid kai mun bayani akan tauhidi ka sani wannan shi kuma khawariji ne kuma mu'tazili ne aw yaqula fulanun mujabbir ko kuma kaji mutun yana cewa ai wani mai aqidar jabariyanci ne to ka sani shi kuma au ya takallam bil adil fa alam annahu qadariyun to ka sani shi kuma ba qadare lianna hadhihi al asma saboda waɗannan sunayen a ce wani nasibi ne wani mushabbihi ne wani mujabbir ne wannan sunaye ne muhdathatun da ba a san su ba a zamanin annabi da sahabbansa fararrun sunaye ne a hadatha ahlul bidai da yan bid'a suka kago su to mun dan fara sharhi game da wannan cewa rafid wato mazhabar rawafid mazhaba ce ta yan shi'a su ne waɗanda suke ganin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam nawasib ne saboda sun ce wai sahabban annabi suna kin ahlul baiti kuma waqtasabu minhumul khilafata wai har sun kwaci kalifanci daga hannun ahlul baiti da aka so a wajen su sayyidina abubakar nasibi ne wal iyazu billah a wajen su sayyidina umar nasibi ne wal iyazu billah a wajen su sayyidina uthman nasibi ne wai duk kalifancin da wayannan suka yi kwata suka yi su wannan ita ce akidar su to shi sa in suka ganka sai su ce kai ma in suka kana son abubakar da umar da ali sai su ce kai ma nasibi ne to duk wanda kaga ya ce ma nasibi ne shine malai ce shi kuma amsar da zaka bai kace na amra fidi an gane ko in ya ce ma nasibi ya jingina maka wannan kalmar da ba mai dadi bace ko to kai kuma kace makiyin annabi da sahabbansa shine rafid ina fata an gane to kaga sunaye ne wayanda ba su da kyau ko to sai malai yake cewa qala al muallif rahimahullah wa idza sami'ta ar-rajula yaqulu fulanun mushabbihun in kaji kuma wane wato mutun yana cewa ai wane mushabbihi ne aw fulanun yatakallamu bitashbih ko kuma wane yana magana da tashbihi ma'ana yana shabbaha Allah da ababan halitta ma'ana wane mai kamanta Allah ne da ababan halitta fa'alam annahu jahamiyun to me wannan maganar ka sani me aqidar jaham bin safwan ne wanda mun sha karanta shi anan jahami ne li'anna al-jahamiyya saboda jahamawa wal mu'tazila da mu'tazilawa wal asha'ira da ash'arawa wal maturidiyya da masu aqidal maturidiyya tauhidin maturidi yarawna anna ithbata sifat wa'annan kungiyoyin guda hudu jahamiyya mu'tazila asha'ira maturidiyya wa'annan dukkaninsu ƙungiyoyi ne ɓatattu na musulunci da suke jingina kansu zuwa ga musulunci to dukkaninsu ya rauna su a aƙida su suna ganin anna ithbata sifati tabbatar da sufofin Allah tashbihun kamanta Allah ne da hakan ka zo ka ce ai Allah madaukakin sarki yana da hannu to su a wajen su ka kamanta Allah da ababen halitta shi yasa in suka zo ayoyin da Allah ya nuna yana da hannu sai su bankara su su ba su wata ma'ana yadullahi fawqa aydihim sai su fassara wannan yadullahin da wata ma'ana daban bal yadahu mabsutatani yunfiqu kayfa yasha Allah ya tabbatar da yana da hannaye guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da kilta ya dahi yaminun amma su a wajen su ba za ka ce Allah yana da hannu ba domin da ka sufanta Allah da hannu kaga ba kai ka sufanta shi ba Allah ne ya sufanta kansa da hannu domin ya ce bal yadahu mabsutatani to a wajen ba mu'tazali da jahami da asha'ira da maturidi ka kamanta Allah da ababen halitta fa yusammuna ahlus sunnati dan haka tunda ahlus sunnati basu saba da kwana-kwana ba basu saba da yi wa sunayen Allah da sufofin Allah tawili ba in dai sufofi sun tabbata alqur'ani sun tabbata sunna ahlus sunna ba su da matsala za su fassara waɗannan sufofin yanda Allah ya ambace su ko ya sufanta kansa da su za su sufanta Allah yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sufanta Allah da wannan sufa a cikin hadisi sahihi to shi yasa su ahlus sunna sai su kira su alladhina yuthbituna lillahi al-asma'a was sifat ahlus sunna da suke tabbatarwa Allah sunaye sunayensa da sufofinsa bil mushabbiha sai wayancan masu waccan kungiyoyi wayancan yan kungiyoyi guda hudu mu'tazila jahamiya asha'ira maturidiya sai su fassara ahlus sunna da cewa ai mutashabbihi mutashabbihi shine nake ta fassara ma zuwa ga Hausa dan ka gane ma'ana me kamanta Allah da abin halitta a ina ahlus sunna ya kamanta Allah da abin halitta babu duk inda kaji ahlus sunna ya faɗi wata sifa ta Allah a alqur'ani ya ganta a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganta to kaga kenan shi ahlus sunna ba shi bane ya kamanta Allah da ababen halitta bal ma matsala suka samu a cikin kwakwalwarsu domin dan kana da sufa Allah yana da sufa baya nuna sufar Allah irin taka ce baya nuna sufar Allah madaukakin sarki irin sufar ka ce ina fata an gane da haka sufar Allah daban a matsayinsa na al-khaliq sufar ababan halitta daban a matsayinsu na al-makhluq kamar yadda mun sha karanta wannan hatta a wannan majalisi mai albarka mun sha karantawa cewa ainihin wato idan Allah madaukakin sarki yana da wani suna ko yana da wata sifa to ko da an samu wani abin halitta da irin wannan sifar ko sunan ba irin na Allah bane shi yasa sai Allah madaukakin sarki ya tabbatar ya kore a ayar laysa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir Allah ya ce laysa kamithlihi shay'un babu wani abu da yake kama da Allah babu wani abu misalin Allah subhanahu wa ta'ala, amma tattare da haka Allah fa wa huwa sami'ul basir, Allah mai ji ne mai gani ne. To, ai, ɗan adam ma yana ji yana gani, kuma ga Allah ya tabbatar wa kansa ji da gani. Hal'ata alal insani hinu min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura inna khalaqana al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi Allah ya ce faj'alnahu sami'an basira. Allah ya ce mun halicci ɗan adam mai ji mai gani kuma gashi can Allah ya ce yana ji yana gani to dan kawai Allah yana ji yana gani ya ce ya halicci ɗan adam shi ma yana ji yana gani sai ka ɗauka jin Allah irin na ababen na abin halitta ne sai ka ɗauka ganin Allah irin na abin halitta ne sai suka ce farko sai da mutum ba zai fahimci haka ba sai ya kamu da virus ɗin tashbihi virus akwai wani virus da ake kira tashbihi to da mutum wannan virus ɗin ya kama shi to sai ya kasa bambance tsakanin sufofin Allah da na ababen halitta sai ya kasa bambance tsakanin jin Allah da na abin halitta ya kasa bambance tsakanin ganin Allah da na ababen halitta amma in Allah ya ce muki mutum ya samu strong antivirus shine mutum ya fahimci alkur'ani ya fahimci sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam bisa fahimtar magabata na kwarai ba za ka same shi da wannan rikicin ba da haka shi sa ahlus sunna sai su tabbatar da sufofin da Allah ya tabbatar wa kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar wa Allah su to su a wajen jahamiya mu'tazila maturidiya asha'ira in kai haka kai laifi ka kamanta Allah da abin halitta li'annahum yuthbituna as-sifat saboda su ahlus sunna suna tabbatar wa Allah sufofinsa aw yusammunahum mujassima ko kuma wayancan yan kungiya sai su dinga kiran ahlus sunna da mujassima wani sunan ne ko su ce mushabbiha ko su ce mujassima mushabbiha masu kamanta Allah da ababen halitta mujassima masu maida Allah gangar jiki kamar sauran ababen halitta to duk wannan yana daga cikin sunayen da suke wa ahlus sunna li'anna ithbata sifati indahum domin su wato tabbatar da siffofin Allah a wajen waccan wa'ancan yan kungiyoyin a wajen su ya qatadil jismiya lillah kamar yana hukunta yi wa Allah gangar jiki irin na ababen halitta haka mu'tazila suka fahimta haka jahamiya suka fahimci wannan kuskuren haka asha'ira haka maturidiyya duk suna da wannan gurbatacciyar fahimtar da ka sufanta Allah da abin halitta da wata sufa ta Allah sai su ce kayi wa Allah gangar jiki ka sufanta Allah da abin halitta da haka kayi kuskure ka kafurta kayi kaza kayi kaza wal ajsamu mutashabihatu sai su ce ai gangar jiki suna kamanceceniya da juna da haka ya zaka ce Allah yana da hannu in ka ce yana da hannu to ai ababan halitta suna da hannu kenan hannun Allah yana kamanceceniya da annan ababan halitta sai mu ce ina kuka kuka bar ayar laysa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir raddi ne ga kungiyoyi guda biyu a wannan aya laysa kamithlihi shay'un kaga raddun ne alal mushabbiha wa huwa samiul basir raddi ne akan mu'attila an gane ko laisa ka mithli shay'un wato wannan kaga babu abin da ya kama da shi da haka masu kamanta Allah da ababen halitta Allah ya musu raddi anan shine mushabbiha wa huwa samiul basir wannan raddi ne akan mu'attila masu korewa Allah sufofinsa Allah ya ce yana ji yana gani na fata an gane fa hadhihi maqalatuhum wayannan sune irin maganganunsu da zantuttukansu idza ra'aita man yatafawwaha bidhalik idan ka ji wanda yake cika baki yana faɗar irin waɗannan ya ƙulu fulanun mushabbihun yana cewa wani ai mushabbihi ne mai kamanta Allah ne fulanun mujassimun wani mai mai da Allah gangar jiki ne fa'alam to ka sani mai irin wannan maganar annahu jahamiyun shi kuma ba jahame ne au mu'taziliyun ko ba mu'tazale ne au mimman tatalammaza alaihim ko kuma yana daga cikin wanda ya yi karatu a wajen mu'tazila ko jahamiya ya yi ɗalibta a makarantarsu min baƙiyatil firak daga sauran 'yan ƙungiyoyi li'annahum domin su jahamiya da mu'tazila su ne ya taƙiduna suke ƙudurce anna isbata sifati tabbatar da sufofi a thabitati lillah wa'inda suka tabbata ga Allah tashbihun sun ɗauki wannan a matsayin wai tashbihi ne wa tajsimin kuma a matsayin tajsimi haka mu'tazila da jahamiya maturidiya asha'ira su ne masu wannan gurɓatacciyar fahimta in ka tabbatar wa Allah sufa cikin sufofinsa sai su ce ka kamanta Allah da abin halitta ya kuke so sai ce sai dai a bankara wannan ma'anar yanzu Allah ya ce bal ya dahu Allah ne fa ya faɗa da kansa bal ya dahu mabasuta ne sai ce a bal qudratahu kenan wa ba za ka ce hannun Allah ba sai ka ce kudurar Allah an gane ko yawwa ba za ka ce Allah yana fushi ba shi yasa in aka zo sai a ce qabala an yaskhada alaihi sai a ce tun gabanin bai masa azaba ba za ka ji da ana irin wannan fasara a kara islamiyya in an zo biya ma a halar isa ce kabala an yi kada alaihi a sukuda ya fushi kenan to wai ba za a ce Allah yana fushi ba sai a ce tun gabanin Allah bai musu azaba a gare shi ba duk wannan yana daga cikin irin tawile tawile da canza ma'ana irin na jahamiya mu'tazila asha'ira da kuma maturidiyya qauluhu fadin imamul barbahari da ya ce wa idza sami'ta ar-rajula yaqulu idan ka ji mutum yana cewa ta kallon bi tauhidi ka yi maganar tauhidi mala a washarah liyar tauhid ka yi min sharhi da fashin bakin tauhidi to duk wanda ka ji yana yawan yi maka wannan maganar fa'alam annahu kharijiyun mu'taziliyun to ka sani wannan khawariji ne ba khawarije ne kuma ba mu'tazale ne li'anna tauhida sabida tauhidi min usulil mu'tazila kalmar tauhidi tana daga cikin aqidun mu'tazilawa wa huwa indahum amma fa su tauhidi ba irin yadda ka fahimce su suke ba in ka an ce tauhidi shine wato yana daga cikin usul aqidar mu'tazila kace to ai wannan ba su kadai ba kowane musulmi ma aqidar sa akwai tauhidi su yanda suka fahimci tauhidi ba yanda kai ka fahimta ba yanda ake karanta da kai tauhidi ba haka su suke nufi ba li'anna wa huwa indahum shi tauhidi a wajen su nafiyus sifat shine korewa Allah sufofinsa shi yasa za ga in ka zo kana karanta qawaid da irin su hayatul islam tunda duk an gina su ne akan tauhidin ash'ariyanci za ga da suka tayi sai suka tabbatar da wasu sufofi guda bakwai suka ce su kadai ne sufofin Allah as-sam'u al-basaru al-kalamu al-ilmu al-hayatu da me na jin guda biyar ne ba ko albaka a a wayannan guda bakwan a guda nawa kenan na'am guda biyar kenan ko to wayannan in anan ne ba sa tawili amma duk wata sifa da ba wannan ba za su yi mata tawili na fata an gane fa indahum anna ithbata sifati shirkum a wajen su su tabbatar da sifofin Allah shirka ne yanzu ka ce Allah ya daidaita a alarshi kai shirka na fata an gane ka ce Allah maɗaukakin sarki yadullahi fauka aidihim ka fassara hannun Allah shi ma wannan shirka ce a wajensu domin ka sufanta Allah da ababen halitta fa a fahimtar su ballantana ka shigo cikin hadisai ka dinga yadda haku rabbuna ubangijinmu yana dariya a wannan shi ma shirka ne a wajensu kaga annabi ne ya fassara wannan hadisin ya sufanta Allah da cewa Allah yana dariya yadda haku rabbuna ya ubangiji dariyarsa take wallahu alam kaman yanda jinsa bamu san ya yake ba kaman yanda daidaita daidaita sa al'arshi bamu san yanda take ba to haka ma duk waɗannan sufofin ba fashin bakin su ake so ka kawo ba ka yarda Allah yana da su domin Allah ya tabbatar wa kansa so annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa da su a antum a'lamu amillah shin ku ne kuka sani ko Allah Allah ya ce yana da hannu kai ka zo kana ta kokawa ana ta faɗa da kai ka ce baya da hannu to yanzu magana ka za a ɗauka ko maganar Allah ina fata an gani wa nafiyu sifati tauhidun su a wajen su korewa Allah sufofi to shine tauhidi shi yasa in yazo yana cewa kai mana magana akan tauhidi yana magana yana nufin kai magana akan korewa Allah sufofi fala tadhunnu annahu yuridu tauhida karka taba zaton idan ba mu'tazale yazo yana cewa ku magana akan tauhidi karka taba tsammanin yana nufin tauhidi allazi huwa ifradullahi bil ibada wanda yake nufin kadaita Allah da bauta ba haka yake nufi ba walakin al murada bihi indahu sai dai abin da yake nufi da tauhidi shi a wajensa nafyu sifati korewa Allah sifofi li'anna ithbata sifati indahum domin tabbatar da sifofin Allah a wajen mu'tazila yaqtadi shirka yana hukunta shirka ولهذا يقولون dan haka ne zaka ji suna cewa alqur'anu jaa bishirk alqur'ani ma yazo da shirka li'annahu saboda wai alqur'ani yuthbitu alasma'a was sifati lillah alqur'ani shi ma yana tabbatar da sunaye da kuma sifofi ga Allah dan haka shi ma alqur'ani yazo da shirka wato in shedan ya buga wa mutum gangi fa sai fa yanda hali yayi fa ina gaya maka wannan zancen wanda Allah ta'ala ya shiryar da shi shi kadai ne shiryayye Allah ka shiryar da mu a ka jo shi ma alkurani ya zo da shirka me laifin alkurani wai saboda ya tabbatar da sufofin Allah da sunayen Allah da aka so a wajen su ka korewa Allah sunaye ka korewa Allah sufofi to shine kai kai ne mai tauhidi a wajen su fa hadha qasdu shaykh rahimahullah wannan ita ce abinda shaykh imam al-barbahari yake nufi Allah ya ji kansa da rahama fa hadha qasdu shaykh rahimahullah qasduhu tauhid abinda yake nufi da tauhidi da yake cewa in ka ji mutun yana ka zo mu tattauna akan tauhidi to ka sani cewa ba mu'tazile ne ko khawariji ne alladhi huwa ala madhhabil mu'tazila wanda duk ka je yana ma wannan magana to yana kan aqida da mazhaba irin ta mu'tazilawa amma tauhidul ladhi huwa ala madhhabi ahli sunnah amma in aka ce tauhidi a mahanga da fahimtar ahlus sunna wal jama'a wa huwa ifradullahi bil ibada shine ta Allah da bauta wannan shine tauhidi a mahanga mai kyau mahangar alqur'ani da sunna shine ta Allah da bauta fa idza talabta bayan hadha tauhid idan kana neman bayani akan irin wannan tauhidin allazi huwa ifradullahi bil ibada wanda yake nufin ta Allah da bauta wa nafayu shirki da kuma kore shirka fa hadha la ba'sa bi wannan babu laifi da shi mutum yazo ya ce yana so ku tattauna akan tauhidi amma tauhidin da yake magana akan ta Allah da bauta da korewa Allah shirka wannan ai yazo da abu mai kyau sai ku tattauna bal huwa matlabun jalil a wannan abun da yake neman ku tattauna da shi din ai abu ne mai girma tauhidi na ta Allah da bauta da korewa Allah shirka wannan tauhidi ne da ya kamata ka tsaya ku tattauna da duk wanda yazo yace yana bukatar ku tattauna ku yi magana akan tauhidi qauluhu aw yaqulu fulanun mujabbir haka imam al-barbahari ya ce in ka ji wani yana ce ai wane mujabbir ne wane mai aqidar jabariyanci ne aw ya takallamu bil ijbar ko kuma wane a cikin maganganunsa akwai aqidar jabariya aw ya takallamu bil adl ko kuma yana magana akan adalci fa alam annahu qadariyun to ka sani wannan da yake magana cewa wane wato mujabbir ne mai aqidar jabariyanci ne to ka sani shi kuma kadari ne ka san da jabariya da kadariya dukkaninsu wasu batattun kungiyoyi ne da su kuma suka bata akan imani da kaddara su kuma akan imani da kaddara suka samu matsala sai ya zama game da imani da kaddara mutane sun kasu gida uku ko dai mutum ya zama kadari ko ya zama jabari ko ya zama ahlus sunna dole ne a cikin babin kaddara to ko dai ka zama kana daga cikin masu aqidar jabariyanci ko kana daga cikin masu aqidar qadariyanci ko kuma kana da aqida mai kyau ta ahlus sunna wal jamaa wace irin aqida ce ta qadariya wace irin aqida ce ta jabariya sannan mecece aqidar ahlus sunna game da imani da kaddara domin imani da kaddaran nan ɗaya ne daga cikin shika-shikan imani guda shida wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi to shi sa shedan ya fahimci cewa mutum ya samu matsala a kaddara to ya jefa shi cikin wani tarko da fitarsa shi sayan da hali shi sa sai zo ya jefa mutane game da ya damalmala musu al'amari game da imani da kaddara wasu suka ce kai ba wata kaddara kawai duk abin da ka gani kai kai kai kai ga kanka karka ce wani Allah ya kaddara ba ruwan Allah ba kai kudi ba kawai laifin ka ne yawa kawai kana neman mulki baka samu baka kace haka Allah ya kaddara kawai baka gadawa ba kai ne laifin ka ne su ne kadariya su kuma jabariya ya suka nada hannu suka rike suka ce komai haka Allah ya kaddara yana zaune sai ka zo ka zare waya sai ce haka Allah ya kaddara an gane ko ahlus sunna sai suka ce lalle kam dan adam yana da ƙudura amma ƙudurar Allah ita take tafiya da ƙudurarsa shi shi yasa sai suka ce akwai ayoyin alkur'ani duk da suka hada ka wa ma sha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin ashe kuna da mashi'a kenan wai ba za ku ga dama ba sai idan ubangijin talikai ya ga dama kenan idan ubangijin talikai ya ga dama kuma kuna da ganin dama kaga akwai ganin damar ka akwai ganin damar Allah ina fata an gane to sai suka samu rikici da har gitsewa a ƙarƙashin wannan ƙa'ida da aka su wayancan sai suka kore kaddara gaba ɗaya wayannan su kuma sai suka wuce iyaka game da tabbatar da kaddara har ma suka kasa yin komai da ya kamata a ce su tashi su yi suna ganin in sun samu kaddara ce in ba samu ba ma kaddara ce to wayannan su ake kira da qadariya wayannan kai su ake kira da jabariya to sai yake cewa wa huwa nafyul qadar wato in ka ji mutum yana cewa ka zo mu tattauna akan adalci ma'ana adalci su a wajensu shine kore kaddara ka kore kaddara kawai li'annahum yaquluna saboda su kadariya suna cewa law azbatna al-qadara to ai inda mun tabbatar da kaddara mun ce komai Allah ne ya kaddara komai Allah ne ya kaddara la wasafna Allah bil jawri to ai da mun siffanta Allah da zalunci domin har Allah ne ya kaddara ka shagiya kuma ya zai hukunta ka kenan in kai sata ka je lahira Allah ta'ala ya maka azaba ya zalunce ka domin da ya kaddara ba za ka yi sata ba ba za ka yi sata ba da haka su a wannan sai suka sai suke ganin a kore kaddaran nan kawai kai ne laifin ka ne ba ruwan Allah domin suka tabbatar da kaddara to suna ganin za su sufanta Allah da zalunci su fa fahimtar su domin suna ganin idan har al'amarin nan haka Allah ya kaddara maka to ya Allah zai tuhume ka akan abin da shi ya kaddara maka shi da haka su suna ganin kawai a kore kaddarar nan babu kaddara kawai haythu innahum haythu innahu yu'adhibuhum ala shay'in qad qaddarahu alaihim ta yanda suke ganin ya Allah zai azabtar da su akan abin da shi ya kaddara musu inda ya kaddara ka zama mumini ba za ka zama kafiri ba to tunda shi ya kaddara ka zama kafiri ya ranar lahira kuma zai tuhume ka akan dan me yasa ka zama kafiri da ya so ka zama mumini mutumin salihi mutumin kirki sai ya kaddara maka ka zama mutumin kirki to da ka zama mutumin banza laifinka ne Allah ne ya kaddara ka zama mutumin banza to in haka ne kuma ya Allah zai hukunta ka akan ka zama mutumin banza to tunda sun ga abin haka zai zama kaman za su dinga tuhumar Allah da zalunci to bari su kore kaddara nan su ce babu wata kaddara kawai duk abin da kai kai ne kai ne kai an gane wannan to sai suke ganin innama wa innama azabahum ala yake cewa qad qaddarahu alaihim fa naqulu lahum malan a shek fauzanul fauzan ya ce sai mu ba su amsa sai mu ce lam yu'adhibuhumullahu ko lam yu'adhibuhum alal qadar Allah da yake azabtar da mutane ba akan kaddara yake azabtar da su ba innama yu'adhibuhum bi af'alihim Allah yana azabtar da mutane ne ta sanadiyar ayyukansu wa shirkihim da shirkarsu wa ma'asiyatuhum da sabansu fal jaza'u alal a'mal sakamakon da Allah ta'ala yake yi akan ayyuka yake yin sakamako wa laysa alal qadar ba akan kaddara bane to kuskuren da suka kasa fahimta kenan su sai suka dauka Allah yana azabtar da mutane ne akan kaddara a Allah yana azabtar da mutane ne akan ayyukansu idan mutum yayi aiki marar kyau sai Allah ya masa azaba akan aikin da ya aikata fallahu la yuthibu ahadan li'annahu qaddara annahu yakunu mu'minan shi yasa za ga Allah madaukakin sarki la yusibu ahadan baya yin sakayya ga kowa li'annahu qaddara annahu yakunu mu'minan saboda kawai ya kaddara ka zama mu'mini Allah ba zai maka sakayya dan ya kaddara ka zama mu'mini ba hatta yu'mina bil fi'li har sai mutum yayi imani ta hanyar yin aiki yanzu da zaka ce kawai Allah ya kaddara ka zama mu'mini sai ka ki sallah ka ki azumi ka ki duk wa'annan ayyuka din Allah ta'ala zai kama ka ne da ayyukan da ka ƙi duk da ya ƙaddara maka ka zama ka yi imani to amma hatta yi umina Allah ta'ala ƙaddara annahu ya kunu mominin ya ƙaddara mutum ya zama momini amma ba zai maka sakayya akan haka ba da aikin da ka aikata da shi zai maka hukunci idan da ya ƙaddara ka zama momini sai kuma ka dinga aiki irin na masu imani sai Allah ya baka lada ya saka maka da gwargwadon aiki wa ma tujzauna illa bima kuntum ta'malun Allah baya saka muku sai da aikin ku wala yu'adhibu ahadan wa ya'mala bil iman sai mutun yayi aiki da wannan imanin da yi wala yu'adhibu ahadan kaman yanda Allah baya azabtar da wani limujarrad annahu qaddara alaihi fi'il ma'asiya saboda kawai Allah ya kaddara masa ya aikata aikin sabo hatta ya fa'ala al ma'asiya har sai ya aikata sabon Allah ya kaddara wa mutum ya zama ya aikata sabo to da ya kaddara masa ya zama aiki ya aikata sabo ba Allah ba zai azabtar da shi akan haka ba akan me Allah zai azabtar da shi sai in ya aikata sabon kaga maganar da mala yake akan Allah ba yana azabtar da mutane bane akan kaddara yana azabtar da su ne akan aikin da suka aikata ko ka ce kayi imani Allah ba ladan da zai baka har sai kayi aiki ko ka ko ka Allah ya kaddara maka sabo Allah ba zai azabtar da kai ba har sai ka aikata saban kaga ashe akan aikin ake hukunci aikin ake hukunta ba kaddara ba to su kadariya wannan karatun suka rasa da haka sai suke ganin a to in muka ce zamu yadda zamu tabbatar da kaddara to ai zamu sufanta Allah da zalunci saboda ya kaddara kaza kuma ya hukunta ka akan abin da shi ya kaddara ma sai a ce ko Allah ya kaddara to baya hukunci akan kaddarar akan aikin da kai akan sai yake hukunta ka ina fata an gane wala yu'adhibu ahadan limujarradi annahu qaddara alayhi fi'l al-ma'siya hatta yaf'al al-ma'siya wa yaf'al sabab al-'adab har sai mutun ya aikata dalilin da za a yi masa azabar fathawabu wal iqabu manutani bi af'al al-ibad da haka ɗan uwa ka sani fatsawabu sakamako na lada wal iqabu da uquba ta aikata zunubi manuda ne wa'annan duk suna rataye ne bi af'alil ibadi da ayyukan bayi sakamako na lada yana da alaka da aikin da ka aikata sakam uquba tana da alaka da abin da ka aikata ba kaddara bace ina fata an gane walaisa manutani bil qadari abadan sakamako da ukuba ba su da alaka da kaddara abadan har abada ba su da alaka da kaddara daban abinda ka aikata kuma daban ba akan kaddara Allah yake maka hukunci ba Allah yana maka hukunci ne akan abinda ka aikata an gane wannan fa idza ra'aita man yaqulu da haka in kaga wanda yake cewa fulanun jabari wani ai jabari ne mai aƙidar jabariyanci ne na gaya muku su ‘yan jabariya su kuma su ne masu ganin kawai ma ƙaddara ne shi ne aka samu irin masu wannan aƙidar lokacin sayar na umar aka kama shi ya yi sata aka ce to gashi ka yi sata ya ce haka Allah ya ƙaddara Allah ya ƙaddara min yi sata ya ce mu kuma ya ƙaddara mu yanke maka hannu kaga sai aka ga yana nema ya yi hujja da kaddara to sai aka bi shi da kaddarar kaga amma ai ba akan kaddarar aka yi masa hukunci ba akan me aka yi masa aikin da ya aikata amma shi da ta sai hujja da ai satan nan ma Allah ne ya kaddara masa sai ya ce to mu kuma kaga cikin kaddarawa sai ya kaddara mun kama kam yanke maka hannu in ba da haka ba sai aka ga mutum kawai ya da kwalbar giya ya sha a ce sai ya watsaki a ce ya kuma kai haka ya ce kaddara ce kowa sai ta tabara kenan an taba shi ya ce kaddara ce to ai da gaba ɗaya kuma al'amura da sanda sun rikice ko fa'alam annahu mu'tazili da haka duk wanda kaje yana cewa ai wani bajabare ne mai aqidar jabariyanci ne to ka sani wannan shi kuma ba mu'tazile ne li'anna al-mu'tazila saboda mu'tazilawa yaquluna sune masu cewa al-insanu hurrun wai mutun yantacce ne mu'tazilawa wanda sune dai masu aqidar qadariyya suna ganin al-insanu mutum hurrun yantacce ne ya khuluqu fi'ila nafsihi shi yake halittar aikinsa daga duk abin da ka aikata kai ka halicci aikinka walaysa muqaddaran alayhi shay'un suka ce ba abin da aka kaddara masa babu wata kaddara shine ya halicci aikinsa da kansa wa yaquluna suna cewa huwa allazi fa'ala hadha shine ai wanda ya aikata wannan aikin biduni an yuqaddirahu Allahu alayhi ba tare da cewa Allah ne ya kaddara masa ba ba wani Allah ba Allah bai kaddara ma komai ba kaji fa su ne kadariya yan ba kaddara kenan Allah bai kaddara ma komai ba kai kake kaddara wa kanka kai kake halittar aikinka wa yasifuna man qala kuma su wayannan masu wannan gurbatacciyar aqida su ne masu sufanta duk wanda yace inna af'alal ibad ai ayyukan bayi bi qadarillahi da kaddarar Allah ne annahu jabari sai su ce wannan ba jabari ne mai aqida jabariya ne قوله لأن هذه الأسماء مهدثة أحدثها أهل البدع Imam al-Barbahari ce wayannan sunaye dai da zaka dinga jin ana jefa wa mutane sunaye ne kagaggu kirkirarru wanda ƴan bid'a suka kirkiro su sunna bata san da wani kadari jabari bata san da wani rafidi nasibi duk wannan bata sani mu'tazili jahami khawariji mu'tazili wannan duk gaba ɗaya musulunci bai san da wayannan sunayen ba in hiya illa asma'un sammaytum wa antum wa aba'ukum sunaye ne wanda kawai kuka zauna kuka kirkira kuka kirkiri wata aqida masu goyon bayan wannan aqida kuka rada wa kanku suna amma wannan annabi sallallahu alaihi wasallam bai san da waɗannan ba kirkirarrun abubuwa ne ma'ana ahadatha ahlul bid'ah yan bid'a duk su suka kirkiri waɗannan sunaye mina shi'a daga yan shi'a wal jahamiyya da jahamiyya wal mu'tazila da mu'tazilawa duk su ne masu wannan kirkire kirkiren su ce jabari qadari kaza kaza amma ahlus sunna amma su ahlus sunna falam yadkhulu fi hadhihi al umuri basu sa kansu cikin waɗannan al'amura ba illa ala muqtadal kitabi was sunna su kam suna tafiya ne akan abinda alqur'ani da sunna suka hukunta fa azbatul asma'a was sifat shi yasa ba su samu matsala ba sai suka tabbatar da sunayen Allah da sufofinsa an gane ku saboda su ba zama suka yi suka kaddamar da kwakwalansu ko suka yi amfani da tunaninsu wajen gane addini ba alqur'ani da sunna suka tasa gaba wajen gane addini shi yasa ba su samu matsala ba duk sunan da kaji sun tabbatar wa Allah Allah ba a kirkira suna ga ya dace da shi a sa masa sai in shi ya ce suna kaza sunansa ne ko sai in wanda ya fi kowa sanin Allah wato manzan Allah kenan sallallahu alaihi wasallam ya ce ga wani suna na Allah ne amma kai in fasin dan tarin iliminka ko ka fito daga kaza kaga za ka kirkiro wani suna da ya dace da Allah ba kai sa ba sunayen Allah tauqifai tauqifiya ne kamar yadda sufofin Allah ba za ka kalli Allah ka ce to ai yanda ake faɗin Allah ya kamata a sufanta shi da kaza babu ya kamata akan sufofin Allah in ka ji wata sufa ta Allah to shi ya sufanta kansa da shi da ida ko kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ingantacce ya sufanta shi da ita to in ka zo kai ma sai ka tabbatar da wannan sufar ba kai ka tabbatar ba Qur'ani ne ya tabbatar da sunna wa azbatul qadara haka da suka zo wajen babin kaddara sai suka tabbatar da kaddara ahlus sunna ba su da wani rikici game da kaddara sun tabbatar da kaddara wa amanu bihi sun mai imani da kaddara walam ya ƙulu ba sa cikin masu cewa innahu yalzamu alaihil ijbar lazimi ne sai mutum ya zama alwato ya zamanto cikin jabariya wato lazimi ne mutum ya zama kamar tilasta shi ake komai kawai ba shi da ikon ya ɗauki wannan ya matsar da shi ba shi da wannan damar an gane ko to ba su da wannan aƙida ta cewa komai tirsasa ka ake domin su aƙida jabariya ko ku da kuka zo gurin karatun nan ba ku da zaɓi dole ku zo dan Allah ne ke tirsasa mutane to su a wajen su tunda Allah ne ke tirsasa mutane sun ko kun ko kun so ku yi abu kaza to ya Allah zai hukunta ku aw yalzamu alaihi aljawru min Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma yalzamu alaihi aljawru innahum wa lam yaqulu innahu yalzamu alaihi alijbar ba sa cewa su ahlu sunna cewa lazimi ne sai mutum ya zama jabari aw yalzamu alaihi aljawra min Allah ko kuma su tilasta wa Allah zalunci su ce Allah yayi zalunci domin shi ya kaddara abu kaza kuma ya zai hukunci akai walam yaqulu kuma ba su cewa inna isbata sifat tabbatar wa Allah sufofi shirkun shirka ne wa tashbihun da kamanta Allah lam yaqul hadha babu mai fadin irin waɗannan maganganu illa ahlul bid'a sai yan bid'a ma'ana ana so a gaya maka ƙadariyanci jabariyanci ma'ana a babin imani da ƙaddara ahlus sunna ba sa tare da ƙadariya ba sa tare da jabariya a babin imani da sufofi sunayen Allah da sufofin Allah ahlus sunna ba sa tare da mushabbiha ba sa tare da mu'attila ma'ana ba sa tare da jahamiya da mu'tazila gaba ta 143 qala al-muallif rahimahullah قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى عبد الله بن المبارك الله يجيك أنسى درهما يتي لا تأخذوا عن أهل الكوفة في الرفض شيئا ولا عن أهل الشام في السيف شيئا ولا عن أهل البصرة في القدر شيئا ولا عن أهل خراسان في الإرجاء شيئا ولا عن أهل مكة في الصرف شيئا ولا عن أهل المدينة في الجناء ولا تأخذوا عنهم في هذه الأشياء شيئا عبد الله بن المبارك يا كلي bangaren kowace nahiya ta wannan lokacin sai ga bangare kaza masu aƙidar kaza sun fi yawa bangare kaza masu fahimta kaza sun fi yawa bangaren gari kaza masu fahimta iri kaza sun fi yawa sai ya ce la ta'khudhu an ahli al-kufati fi rafd shay'a kar ku ɗauki maganar mutanen kufa kar ku ɗauki komai a cikin maganganun mutanen kufa in dai game da su ka sahabbai ne in dai ka ji wani hadisi da aka ruwaito shi na zagi ko cin mutunci ko suka sahabi kuma daga kufa yake karka ɗauka domin mutane ne wa'inda shi'a ta yi yawa a nan gurin wala an ahli shami fi saifi shai'a kar ka ɗauki duk wata ruwaya da kaji an ruwaito ana jingina ta zuwa ga mutanen sham da suke magana akan fito na fito da yaƙa shugabanni saboda su kuma can khawarijawa 'yan tawaye sun fi yawa a gurin wala an ahalil basarati fil qadari shay'an kar ka ɗauki wata magana da aka ruwaito ta daga mutanen basara domin su kuma masu aƙidar ƙadariyanci 'yan babu ƙaddara sun yawa nan haka wala an ahali khurasana fil irja'i shay'a sannan kar ka ɗauki duk wata magana da aka ruwaito ta aka ce daga mutanen khurasan take in dai game da al'irja an gane murji'a kenan akwai wata aƙida murji'awa su ma to su kuma akwai su da yawa a can wala an ahli makkata fi sarfi shay'a kar ka karɓi duk wata fatawa da maganar da aka ruwaito ta daga mutanen makka in dai akan canji ne harkar wafa harkar canji hada-hada na kuɗaɗe to su kuma an samu suna da sassauƙar ra'ayi suna da tasahulanci a wannan babu wala an ahalin majinati filgina kamar yadda karka ɗauki duk wata magana da aka ruwaito ta game da halaccin waƙa da kiɗa ko waƙa in dai daga mutanen madina take saboda su kuma wannan suna da tasahulanci game da fatawa akan waƙa wala ta'khudhu anhum fi hadhihi al-ashya shay'an Imam al-Barbahari yace wa'annan mutanen wa'annan wuraren da ka ji an ambata to duk abin da aka jingina zuwa gare su kar ka dauki wani abu daga cikin bangaren wannan in kana so ka gane daidai din wannan abin to dauke shi daga ra'ayin wasu ba wa'annan mutanen ba ga sharhin wannan magana ta Malam Abdullahi bin al-Mubarak wanda Sheikh Fawzan al-Fawzan rahimahullahu ta'ala zai mana qawlu Abdullahi bin al-Mubarak a Sheikh Fauzan al-Fauzan ya ce wannan magana ta Abdullahi bin al-Mubarak bari ya dan sake fito da ita dan a gane la ta'khudhu an ahli al-Kufah fi rafd shay'an kar ku dauki wata magana daga mutanen Kufa saboda shi'anci li'anna ghaliba shi'a saboda mafi yawan shi'a innama nasha'u min al-Kufa sun taso ne daga Kufa wannan aƙida ta shi'anci yawanci galibinta daga shi daga kufa take fala ta'khudhu anhu min madhhabihim shay'an kar ku dauki wani abu daga wannan mazhabi nasu min dalihim fi sahaba na suka su ga sahabban manzon Allah wa guluwihim fi ahlil bait da kuma wuce iyakar su wajen nuna kauna da suke fada ga ahlul bait in dai ka ji an ruwaito wata magana wadda take nuna wuce iyaka game da kaunar ahalul baiti kuma daga ainihin za ga ruwaya ce da take zuwa daga kufa saboda yanda suke nuna kamar suna kaunar su ne masu cewa ali Allah ne ko za su kira su ce ya Hussein zaka dinga ganin maimakon su ce ya Allah sai su ce ya Hussein ya Fatima ya kaza wai diddan su nuna har sun dauki matsayi na Allah sun bawa ahalul baiti duk saboda kaunar su sannan ga kuma karan tsana da suka dora sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to da haka in dai magana daga kufa take to ka sani dandazon yan shi'a ne nan gurin dan kaji sukar sahabi ta fito daga kufa kakai mamaki dan kaji wuce iyaka game da kaunar ahlul baiti da allantar da su da ba su matsayi irin na Allah in dai daga kufa ne ba abun mamaki bane dan galibin su masu irin wannan aqidan ne thumma qala sana abdullahi ibn al-mubarak yace wala an ahli sham fi sayf shay'a zahiru kalamil musannif zahirin maganar imam al-barbahari anan annal khawarija yana so ya nuna maka khawarijawa yan tawaye wayanda sayyidina ali ya fafata yaki da su su ma ya kashe da yawa daga cikin su to khawarijawa ya galibu annahum min ahli sham galibin su su kuma sun fito ne daga kasar sham fa qawluhu fi sayf magana sa da yace in dai akan zub da jini ne ko yaki ko fada yani yana nufin al-khuruj an waliyil amr in dai magana ce ka ji ta game da yi wa shugabanni tawaye wa kitalil musulmi ne da yaƙar musulmi ba wai aje a yaƙi kafirai ba a yaƙi musulmi to wannan aƙida ce da aka same ta daga ƙasar sham lakin haza fihi nazaru sai dai a sheikh fawzan fawzan ya ce amma wannan magana ta imamul barbahari akwai abun duba a cikinta li'anna al-khawarija saboda khawarija wannan fil iraki a iraki suke walai su fi sham ba a sham ba da cewa idan ka ji maganar a fito a yi shugaba bore a fito a yi tawaye ga shugaba a yaƙi musulmi ya yaƙi ɗan uwansa musulmi to wannan aƙida ce ko mutane ne tunani ne fikira ce ta mutanen iraq mutanen iraki ne ba mutanen sham ba au kana ya kasidu harbahum ma aliyin ko kuma a'a yana nufin mutanen sham ne saboda yana nufin yaƙin su tare da sayyidina ali an fahimta ko au kana ya kasidu ko kuma yana nufin harbahum yakin su ma aliyin tare da sayyidina ali domin shine wanda suka fafata yaki da sayyidina ali khawarijawa kenan ثم قال سنين عبد الله بن المبارك يتي ولا عن اهل البصره في القدر شيئا لان الاعتزال سبيل معتزلانci shi kuma nasha'a ya taso ne min albasara daga basara wa tasawwuf sufanci nasha'a min ahli albasara shi ma daga basara yake da kan kaji kasurgumun sufi daga daga daga sham daga basara kakai mamaki in ka ji mu'tazilanci wani wato wani kasur gumin ba mu'tazale aka ce maka ko ga wasu aqidu na mu'tazilanci aka ce ma daga kasar basara suke kakkai mamaki domin daga nan wannan mu'tazilanci din da sufanci duk daga can ya taso ثم قال عبد الله بن المبارك يقول ولا عن أهل خراسان في الإرجاء شيئا لأن الإرجاء نشأ من قطر خراسان دومن كلمة مرجئة وتوانا أكيدة مرجئانشي زي قاية مكام لنين مرجئة مرجئانشي إن النشأ شيكم قنجياتي ودى تتاسو تصورو من قطر خراسان دقواني ينكي نغرون خراسان wa huwa min aqtar bilad faris ita kuma khurasan wani wasu yankuna ne daga cikin garin farisa wa kanat biladan wasi'an kasan shi garin farisa gari ne mai fadi wa biladan kuma gari ne fiha ulama wanda akwai malamai masu tarin yawa a cikin garin faris wa biladan fiha khairun kathirun kuma gari ne kasa ce wadda ta tare alheri mai tarin yawa wa adatun tayyiba ga al'adu masu kyau lakin na bata fiya mazhabul irja sai dai kuma a can aka samu tsurowar wannan mazhaba ta murji'anci wal irja kila wani ya ce to menene murji'anci kuma sai ya ce wal irja'u huwa bari ka ji mun sha karanta shi ma murji'ancin anan murji'anci shine ikhrajul amali an haqiqatil iman su kuma aqidar su sun ce imani daban aiki daban da haka su a aqidar murji'a wato imani a aiki a cire shi daga cikin imani fa yaquluna su aqidar su suna cewa al imanu imani la yadkhulu fihi al amal aiki baya shiga cikin sa fal insanu mu'minun shi kawai mutum mumini ne walam ya amal ko da bai taba aiki ba ma dama annahu musaddiqun bi qalbihi matakar ya yadda a zuciyarsa to kawai shikenan ko da zaka ga su a wajen zaka iya ganin mutum mumini ne baya sallah baya azumi baya kowanne irin abubuwa na ayyuka na addini kuma a wajen murji'a mumini ne tunda ya yi imani a zuciyarsa ma dama wa yake cewa wa ba'dhum yaqul kai wasu daga cikinsu ma suna cewa musaddiqun bi qalbihi wa nadiqun bi lisani wasu sun ƙara abu biyu sun ce matukar ya yadda da Allah a zuciyarsa ya furta da harshensa ko da bai taba sallah ba ko da baya kowane irin aiki na musulunci mumini ne wa ba'dhum yaqul kai wani ma daga cikinsu yace hatta walau lam yusaddiq bi qalbihi kai ko da ma bai yadda ba a zuciyarsa ma da ma ya'rifu mujarrada ma'rifatin matukar ya san Allah kawai shikenan ko da bai yarda da Allah ba in dai ya san Allah ya yarda akwai Allah ko da bai yarda da Allah din ba a wajen murji'a mumini ne fa huwa mu'minun sun ce mumini ne wal amalu la yadkhulu fil iman sun ce kwata kwata aiki baya shiga cikin imani dan baka sallah bai tabbai shafi imanin ka ba dan kana da kuɗi ka ki fitar da zakka wannan bai shafi imanin ka ba an gane ko la yadkhulu fil imani inda jami'i firaqil murji'a dukkan bangarori na murji'a sun tafi akan haka cewa imani daban aiki daban da haka in kayi imani kayi imani ko da baka taba yin aiki ba al insanu mu'minun indahum suka ce mutum mumini ne su a wajen su walau lam ya'mal ko da bai taba aiki ba hadha madhhabul murji'a wannan ita ce aqidar murji'a wa hadha madhhabun batilun wannan shi ma wata mazhaba ce gurbatacciyar mazhaba li'anna iman domin mu a aqidar ahlus sunna mun san imani qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb wa amalun bil jawarih abu uku ne furuci da harshe kudurcewa a zuci aiki da gabobi wannan shine imani ma ya takawwanu imanu illa min hadhihi al-umuri thalatha imani baya kammaluwa ya kasantu sai daga waɗannan al'amura guda uku li'annahu domin cewa mani itaqada bi qalbihi duk wanda ya kudurce a imani a zuciyarsa walam yantiq bi qalbi lisanihi amma bai taba furta kalmar shahada da harshensa ba fa hadha sha'anul kuffar wannan ai sha'anin kafirai ne لأنهم يعرفون صدق رسول الله domin kafirai sune wanda sun yadda da gaskiyar manzon Allah sun san gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal yahudu haka yahudawa wan nasara da nasara ya'rifuna sidqar rasul duk sun yadda sun san da gaskiyar manzon Allah walam yakunu mu'minina amma ba su zama masu imani ba li mujarradi ma'rifatihim dan wannan sanin nasu dan sun san manzon Allah gaskiya ne rashin imanin su da manzon Allah ba zai musu wato rashin imanin su da manzon Allah ya ja musu matsala suna nan a kafiransu aw i'tiqadihim bil qalbi duna nuduki bil lisan ko kuma a ce kawai mutum ya kudurce imani a zuciyarsa ba tare da ya furta da harshen sa ba ya zamu gane mumini ne ba'dhum yaqulu an nuduku bil lisan ya kafi kai wasu ma sun ce kawai ka furta imani a harshe ya ya wadatar walau lam ya'taqid ko da mutum a zuciyarsa bai yadda ba in dai a harshen sa ya furta su ya sha kawai mumini ne fa yalzamu ala hadha sai wannan ya zamanto kenan tilas annal munafiqina kenan munafikai muminu ne su ma mumine ne kenan in mutum munafiki ne su a wajen murji'a mumini ne wallahu jalla wa ala nafa anhum iman bayan Allah ta'ala kuma ya kore musu imani qala ta'ala yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim Allah ta'ala ya ce suna faɗin abinda ba shi bane a cikin zuciyarsu da haka Allah ya aibata munafikai ya ce abinda suke fata ba shi suke faɗa ba shi bane a cikin zuciyarsu kaga sai Allah ya kore musu imani amma a wajen murji'a sun ce duk wayannan muminai ne kamar yadda muka sha karanta su a wajensu fir'auna ma mumini ne domin ya ce amantu billazi amana bihi banu isra'ila an gane su ya yarda ya yarda akwai Allah da haka su a wajensu bai fir'auna bai da matsala qawluhu wala an ahli makka to ina ganin an ce lokacin ya tafi dama sauri nake tai zamu iya karasa wala an ahli makka fi sarfi shay'an as-sarfu abinda ake nufi da as-sarfu anan shine bai'un naqdi bin naqdi cinikin kuɗi da kuɗi musanyan kuɗi da kuɗi to kar ka karɓi fatawa in dai daga mutanen makka take malaman makka in dai game da matsalar canjin kuɗi ce li'annahum yatasahaluna fihi domin su an samu suna da tasahulanci da sakaci game da mas'alar wato fatawar ko abin da ya shafi canji to amma kaga wannan maganar Abdullahi bin Mubarak yana yin ta can a tun a wancan zamanin ne kila zuwa wayannan zamanin nukan namu abubuwan su zama to ba haka ba ko wala an ahlil madinati fil gina kamar yanda mutanen Madina su ma ba a karɓar fatawarsu a wajen halaccin waka li'anna minhum domin daga cikinsu man ya bi hulgina akwai wanda yake halatta waka wala ya rafil gina ibasan baya ganin wani laifi a cikin yin waka fala yu'khadhu anhum min hadha shay'un to wa'annan duk wuraren da kaji an ambata karka karbu wani abu daga wajen su akan abin da aka jingina zuwa gare su to insha Allah mun dan yin karatun da sauri kila mun zo zamu dan yi muraja'a abin da ya kamata mu ƙara fito da shi a wani darasin ya fito insha Allah binda mu karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin amin amin amin na'am na'am